أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حتى تدريسه ومقدار العزم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين muna ba mu ɗan uwa haƙuri an fara karatun sai ne to ku yi halinsa to kamar yadda muka faɗa insha Allah yau muna rana ne ta asabar a goma ga watan safar watan biyu kenan na musulunci hijiran fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha takwas ga watan a tara 2021 miladiyan annabi isa alaihi salam kamar da 'yan uwa mazauna senegal suka nema shugabansu shine saidi a shek adam abdullahi ines yana mu fassar diwani a taniya to da mu fara daga taniya na buddubin sidin kamar da muka fara yanke yana ce lisadatun min izihim aqdamuhum fawqal jiba illam akum minhum fali fi husihim izun wada فبجاههم وبإزهم طيب لنا أي سلايا واختم لنا بالخير يا ملا لنا رب سوى يتلي لي سادة ناد شوى جبني min izzihim sabiya da ɗaukakansu ko darajansu aqdamuhum dindigensu shine kafafunsu nan din duniya fawqal jiba yana kan goshin manyan bayin Allah ma'ana suna manyan bayin Allah ma a ƙasan su suke ƙarƙashin wa'innan shugabanni da shi shehu yake da su ɗin ko muke da su manyan bayin Allah a ƙarƙashin kafan suke da ka karkashin kafan su ma yana gushin wasu mutane dan daukaka da daraja illam akun minhum in ban kasance a cikin su ba to fali izzu ni ina da daukaka ni ma da daraja wajahun da daraja da mene bi hubbi sabila da soyayyen da nake musu sabila da hadisin nan na annabi almar'u ma man habba yace fa bijahi ya Allah sabila da darajar su wa bi izzihim sabila da daukakan su dayyib lana ya Allah ka dadanta mana aishal haya dadin rayuwa ka dadanta mana dadin rayuwa waqtin lana ya Allah ka cika mana بالخير كتكا من الخير يا من يا وند لا لنا رب بام دون ubangiji suwahu kuma bayansa ya Allah ka cika mana da alkhairi bamu da wani ubangiji wato kuma bayan Allah in ba Allah ba bamu da wani ubangiji tasirin shiga cikin taniya wannan dama na buddu bin sidina ne malamin shehu kafin mu zo mu shiga ahlan bisharil maulid ita ne na shehu radiyallahu ta'ala yace ya rabbana salli ala khairil ana liman ala ala samawati ula bi izni rabbil ali yace ya rabbana ya ubangiji ya rabbana ya ubangiji salli kayi salati ala khairil anani a bisa fiyayyen halitta man ala wanda ya ɗaukaka ala samawati akan sammai al'ula wanda suke maɗaukaka wanda ya tashi da zai gana da Allah sun da ya wuce sammai ya wuce sammai duka shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi izni rabbih da izinin ubangijinsa al'ali wanda yake madaukaki to ya Allah kai salati kenan ma wannan wato shi wanda ya fiye ya zama fiyayyen halitta ya ɗaukaka sama da sammai da uzinin ubangijinsa ya ce kani atur rabi'i ya ce murna da wokacin yalwa hissan wa ma'ana wokaci ne shi da aka haifi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wokaci ne na wadata wokaci ne na samun arziki wokaci ne na fita da kuncin rayuwa wokaci ne na fita daga duhun kafirci zuwa ga hasken musulunci ba lokaci ne na kuncin rayuwa na duhu ba lokacin fito da mutane ne daga duhun kafirci da duhun jahilcin rayuwa a kuma lokaci ne na fitar da mutane daga bakin talauci da zalincin sarakuna shine yace tani atir rabi'i murna da lokaci na samun yalwa ma'ana kamar yadda bature yake a tani'a ko laraba suna aiki da shi duk sa'in da wani abun farin ciki ya faru kamar yadda shi kuma bature yake aiki da word na congratulation ana congrat congrat we are congratulating muna maka farin ciki ka samu kaza to murna ya tabbata da samun lokacin yalwa da menene wannan murna bi midhati shafi'i da yabo na mai ceto shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna farin ciki da yabo na mai ceto bil mantiqil badi'i da furci wanda take kayataccen furci wanda abdiya wanda nake nema da wannan yabo da fifi in nake neman mene mu'ammali abun burina shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan yabo mu ma duka nake neman da wannan lafazi kayatacce da yabon wannan ne ceto da furici wanda yake kayatacce muke neman abun burin mu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ah ahlan bisaril maulidihi sharil ula والسؤددي شعر النبي أحمدي شعر الربيع الأولي يتي تحنئة الربيع عفوا أحلا بشعر المولد يتي ما دلا دوتا أيهوا ما دلا دوتا أيهوا معنا لا ليه دزوا وانا وتا نأيهوا نأيهوا شغبا أن محمد صلى الله عليه وسلم شعر الأولى sharin ula watan ɗaukaka wasu udadi wata ne kuma na ɗaukaka wasu udadi da kuma shugabanci wani irin wata ne wannan haka watan aiwa da ɗaukaka da shugabanci ya ce ai sharin nabi ahmad ai shi ne watan annabi wanda mai suna ahmadu sallallahu alaihi wasallam ya ce sharin rabi awwali shine kuma wata na rabi'il awwal eh wata na yalwa wanda yake na farko kad kusabir rabi'i yace an kebance shi ne kad kusabir rabi'i iz kana kar rabi'i li arli wa shafi'i bi kulli qadi bil mu'dili yace kar kusa yace hakika an kebance shi an kebancewa ne shi wannan annabi din sallallahu alaihi wasallam an keje shi bin rabi'i da wata wanda yake na na yalwa wato shi komai nasa annabi sallallahu alaihi wasallam zababbe ne sunan watan san ma kaga ba watan kunci watan yaki watan kaza watan yalwa duk da aka ji an ce yalwa ma'ana samun arziki mata fita da kunci rayuwa yace an keɓance shi ne da wannan rabi'i wannan keɓantaccen wata na yalwa in kana yayin da annabi ya zamo kan rabi'i shi din ai annabin kaman yalwa ta yake wannan ma wato babu ne kawai na tajbihil adnabiya Allah wato kamanta abin da yake mafi kaskanci da abin da yake mafi girma ai annabi ya ce yalwa sallallahu alaihi wasallam shine ma yalwa to amma an yaka ne dan mu gane yayin da ya zabo kaman yalwa shi yake ta sallallahu alaihi wa alihi wasallam iz kana karabi lil ardi ga duniya ga ƙasa ga baki daya wacce shi kuma ya zamo mai ceto ne ma mu duniyan gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam نعم يتي أهلا بشار الفرج ما دلا دزوا وطن مني وطن فرنس أهلا يتي ما دلا بشار الفرج دوطن فرنس شار الزهد الشرعي shahari shine wata ne na zahabi tarihi na tafiyan kunci da tsanani yalwa ya zo haske ya zo ja alhaq wa zaqal batil haske ya zo dole duhu ya bar wurin arziki ya zo dole talauci ya bar wurin koshi ya zo dole yunwa ya bar wurin shiriya ya zo dole bata ya bar wurin hutu ya zo dole wahala ya bar wurin shine annabi Muhammad sahabi shahari wata ne na zahabi tarihi na tafiyan kunci shine tsanani wa fakharina wata ne na alfaharinmu walmarahi wata ne kuma na jin na nashaɗinmu kuma kowa ya san duk masoyin annan Muhammadu watan na shiga to ranar farin ciki ne ranar jin daɗi ne shaharin nabiyul abdul wato wata ne na annabi wanda yake mafi girma shaharil falahi wasur shaharin bihi sadaddur موشي بين شور متوج مكلل yace shahari wata ne na shaharin falahi wata ne na rabu na samun rabu wasurur wata ne na farin ciki wata ne na rabo wata ne na farin ciki shaharin za shaharin jiki wanda wata ne wanda da shi ne sada duhur sabila da albarkar manzala ne wannan watan sada duhur ya shugabanci zamannu duk zamuna da suka wuce ba a yi zamanin da ya kai watan da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam daga aihuwansa kuma zuwa rayuwarsa inda ya ce khairul quruni qarni washahi wanda aka aka masa ado wato washahu shine kamar yadda ake yin combination a ɗinki idan an yi ɗinki sai a ɗauko yaji kamar fari sai a samu giril sai a sa a tsakiya yawa kamar a yi combination kala a sa ka wato wani kala ne kyau da zai ta fito da adan abu da shi annabi watansa muwashin an yi zezara shi shine an yi ado da shi baina shuhuri a tsakanin watanni mutawajin wata ne wanda aka yi kande da shi ya zama hulan sarauta ne zinare shi ne taju wanda hula ne na sarauta wanda yake na zinare mutum waje abin wa abin wa wato ado da shi na sarauta an yi hulan sarauta da shi mukallali wanda yake jauhari na ikilili wato zinare ne na ikilili wanda shi watan da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama a tsakanin watanni kaman hulan sarauta ne a tsakanin sauran huluna shi hulan sarauta hula ne na zinari wanda ake kira sa taju ahalan bisharil fati igla ta kaunil fati man hulta bil fawati wa za khatimal milali ahalan bisharil fatihi madalla da watan mai budewa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iglaqa kaunil fatihi shine mai bude watan mai bude kullewa alfati ijlaqa mai bude kullewa eh halan bisharil fati ijlaqa kaunil fati mai mai mai bude kulle kasantuwansa mai budewa wato annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai bude abinda aka kulle kasantuwansa ne budewa manukusta manukusta wanda aka keɓance shi bil khawa bil fawatihi da mabudai shine mabudin halitta alfati ma ugulika kuma shine mabudin halitta duka shine kuma mabudin annabta duka shine mabudin alkhairi nasarori da duk da aka bashi na ce OTT a utitu kai yana ce an bani mafatiki ko mafati hazainil ardi an bani mafati hazainil ardi an bani mabudan taskoshin kasa yanzu gashi a zamanin sa aka bamu wa'annan abubuwa kana Bauchi kana Najeriya sai karatu ya rata duniya duka to shine a mankusa wanda aka ce bance shi bil fawatihi da mabudai wa hada ya taro kuma khatmal milal cikan addinai daga kansa ba wani addini annabi da zai sake zuwa da wani addini addinin sa ta shafa dukkan addinai shine khatmal milali cikan addinai أهلا بشعر الخاتم شعر النبي قاسم من وفاة وخاتم وآخر وأول أحلى ما دل بشعر الخاتم دوة ميتشكو ميتشكاوة شين أنه محمد صلى الله عليه وسلم ما دل دوة وندي زمو ميتشكو shine cikon annabawa walakin rasulullahi wa khatiman nabiyyi sharin nabi madalla da watan wani irin annabi kasimin wanda yake ne raba arziki kamar da hadisi duk abin da aka ji an faɗa nan hadisai ne na manzo Allah sai kuma ma'anoni na ayan alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahu mudiwa na alqasim Allah shine mai bayarwa ne kuma mai rabawa kuma abul qasim yana da da alqasim har ya hana ma a wani ruwaya da a masa alkunya da alƙasim yadda ya ce wani sahabi an kira shi abulƙasim ya ce a kira ku ya ce kada ku a dinga muku alkunya da irin alkunya na ba wani abulƙasim in ba ni ba sallallahu alaihi wasallam ƙasimi shine mai raba dukkan wani arziki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine maulana Shehu Ibrahim yake faɗa a cikin cikin diwani yake cewa a menene Muhammadu Miftahul Futuhat Sayyidi wa khatim rusuli qaddama na'am menene yana ce yana cewa li zaka atana qasiman wa muqassima eh yana cewa dina la kullu al-anbiya imanaluhum bi zinatil hadarati nawwa ware zuri na ce sabila da haka dai ma menene yazo mana yana mai rabawa to qasimin shine mai rabawa wa fatihin shine mai budewa wa khatimin shine kuma mai cikawa shine mai buɗe halitta kuma shi aka fara annabta da shi aka ba sauran annabawa dukkan annabtansu kamar yadda shi yake ce bina la kullil anbiya'i wannan kuma aya ma'ananta na ayan qur'ani ne wai zaka zallahu misaqan nabiyina lama atina kum min kitabin wa ismatin summa ja'akum rasul ma'anan wannan aya ne anan wuri wa wa akhiru shine na karshe wa awwalin shine kuma na farko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yana cewa أهلا بشعر الناصر للحق شعر الآمر بالقرب شعر الزاهر بكل وصف أكمل أهلا شو يتي ما دلا بشعر الناصر ما دلا دوتا ميتي مكو شين أن محمد صلى الله عليه وسلم ناصر الحق دي الحق كينا ما دلا دوتا ميتي مكو mai taimako ga mene lil haqqi mai taimako ga gaskiya shahrul amin madalla da watan mai umurni mai umurni da mene bil urfi da alkin alkhairi ko da aiki ne shi shahrul zahiri madalla da watan mai bayyana eh mai bayyana da mene bi kulli wacin da dukkan wani sifa akmali wanda yake mafi cika eh annabi sallallahu alaihi wasallama shine mai bayyana ga dukkan wani sifa na cika annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bayyana masa na kissan cika na ma'ana cika na ganin ido in ka ganshi ya fi kowa kyau ya fi kowa sanyin zuciya ka ganshi ka ji zuciyanka ya fi soyuwa da shi akan kowa sallallahu alaihi wa sallam haka ma'ana kuma cika wajen kyauta cika wajen sada zumunta cika wajen girmama kowa cika wurin taimako sallallahu alaihi wa sallam to shine bi kulli wasu ga dukkan sifa akmali wanda yake mafi cika annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai bayyana da sifa wanda yake mafi cika ahlan bi saril hadi liman hajar rashadi wa qaidin wa hadi ila tariqil amsali ahlan ma dalla bisharil hadi da wata mai shiryarwa shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam liman hajin rashad da mai shiryarwa madalla ga watan mai shiryarwa shiryarwa zuwa ga ina liman hajin rashad ga manhaj shine hanya na shiriya annabi shine mai shiryarwa zuwa ga hanya na shiriya wa qa'id madalla ga jagora da zuwan jagora wani irin jagora shine annabi sallallahu alaihi wasallam wa hadi shine kuma mai korawa hadi mai ha'un shine mai shiryarwa mai ha'un kuma mai korawa shine yake cewa hadabiya hadin ashikina yace shi shobra yana ce mai kora hadabiya ya kora na hadin ashikina mai kora masu soyayya ya kora ni zuwa ga soyayyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to hadi ne korawa ila tsariki ya zuwa ga hanya al'amsalu mafi kyau hanya ya al'amsalu anan mafi kyau ne al'ahsan shine mafi kyau alan bishari sayyidi ahlan bishari sayyidi li ahmarin wa aswadi man hada sabaqa as-su'dadi yawma tilari rusuli أحلم بشار السيد ما دلا دوتا جاغورا لأحمر جاغورا جاجا يمتاني وأسودي دكما بقى الأمتاني بقي دجا duk annabi sallallahu alaihi wasallama shine jagoransu man hada sabqa su'udadi wanda kuma ya tara ya riƙi sabƙar su'udadi wato kundin nan na jagoranci shi ne annan Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam shi ne ya taro sabƙar su'udadi wato rigaye na jagoranci shi ne kambin nan na jagora shi ne annabi ya taro duka shi ya shi shugaba ne da jajayen mutane larabawa turawa japanese chainawa indiyawa duk wannan fararen duniyar annabi sallallahu alaihi wasallam jagoran su idan yana da magoya baya a ciki a zahiran ta kenan fa eh babu wanda zaka same shi duka ya taro wannan haka kuma bakaƙen fata mu mutanen Afirka annabi jagoran mu sallallahu alaihi wa sallam to shi ne ya taro sabqa su'udadi wato kambun nan na jagoranci yawma tizari rusuli ranan da annabawa suke ba da uzuri yawma izarur rusul ranan wato uzurin annabawa annaba da su kawo uzuri aje gun wannan annabi yace wani ne aje gun wannan annabi wani ne amma an ji annabi Muhammadu sai ya karba to shine ya tara kambun jagoranci duk wani jagora ya gagara hawa kan Allah sai annabi Muhammadu shine ya inda tizarur rusul yawma izarur rusul ranan uzurin annabawa wannan yace nayi kaza wannan shi dai dai ta yi ne to wannan matsayi shi bai da wani uzuri bai da wani abin da zai ce yayi wa Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qad kafa kulla aba wa kalla bi qawli ana la inda istidadul wajli wa qad kafa annabi ya ishe ta ya isi kiyamar ranar da annabawa da su ba da uzuri to shi daya wa qad kafa ya ishe ta kullaha gaba ɗaya kiyaman duk wani ɗawainiyanta annabi ya ishe shi daya sallallahu alaihi a ba'a manyan abubuwan al'amura da yake gajiyar da manyan jagorori to shi annabi ya ishi wannan ɗabi'o'i shi ɗaya da ne wannan wahalhalu wa kalla ya da kusa da ita ma kai annabi sanda ma kiyaman ya gwada ma ba ta kama kai ba inda an ciyar mala'ika yana cewa anya annabi dai bar Allah mala'ikan wuta kenan maliku yana ce anya anya Muhammadu dai bar Allah ya huta fushinsa ko akan masu laifi annabi dai ta ce to dai ta ce to dai ba mu mu ma ce kan mu masoyansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam waliyai da su ce to ƴaƴa da su ce to sabbai da su ce to mu ma alfarmin manzo Allah muna son waliyai muna son annabi Muhammad mu ma muna ce ta zakan da ba mu zami ce to kamar yadda yazo cikin hadisi cewa da ba mu ce to a ce kaje duk wanda ma ya taba jin wanda ya taba ka aikin alkhairi kaje ka ce shi akwai hadisi akwai kuma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a a afwan bayin Allah ke suke faɗin cewa akwai wanda ma an aka bayi ceton wanda sunansa ma in ka taɓa sani zai cece ka shi yasa ake so ka san bayin Allah ka zamo kana son su tabiya da soyayya tana kai ka ta haɗa ka da wanda kuke zamani tare ba kamar yadda muke son annabi muna son sabon manzo Allah sallallahu alaihi muna son magabata da suka mutu muna son shehu tijjani ko ba mu rike da wurin sa ballantana muna rike muna son shehu ibrahim ko da ba mu failan sa ballantana muna cikin ta wayannan bayan Allah ko da ba mu so su ba ballantana sauran ma muna son su akwai waliyin da an ce sun san sa kawai ka taba sanin sunan sa ma insha Allah zai ce ka to a a aba'a manyan al'amuran kiyaman nan annabi ya isi gaba ɗayan ta shi ɗayan sa wa kallaha ya da kusar da ita ma kai ya gwada ma wannan duk manyan ɗabi'un da ake ganin ma gangan alfarma annan masu ba komai bane bi kaulihi da faɗin sa cewa ana laha aina wace aka zo wannan dai hadisi wanda Imam Yusuf Nabani yake cewa annabi fa ba ya gaya mana wannan hadisin kawai mu ji bane yace ai yana gaya mana a kiyama kada ka zamo daga cikin wanda za a ta wannan ɗauriyan da kai a jegun wannan annabi a jegun a kawai ka zauna he an tashi nufan gun wanda zai iya abin shugaba ka shiga sahu amma yace in ka shiga cikin wannan ayayin da za a je annabi nu annabi adam yace kawai ka wahal da kanka ba wai annabi ya gaya mana kawai kai ka to an gaya maka ba da iya haye shi yau ka gaba ta iya ta gun annabi adam yau da ka je Allah ya sa mu shiga da ibadi fayalaha fayalaha min khudda jawabuhu il hudda miraji samitu da mashkala dai na tukbali yace fayalaha yace kai tausayi ya tabbata da shi gare ta ga kiyaman ma min hudda da irin takun da annabi saukan da annabi zai mata wani taku da zai nake na takama ma a lokacin da ake kokarin hawa kan Allah yace tausayi ya kama ma filin kiyama ya kai dan da ka tausaya mata yanda za ta zama ma lokacin da annabi zai tsaya a tira wani a ce sai a gangan manzo Allah kiyama ma duk tsoron ta zama ba komai ba sabiya da shugaba annabi Muhammad jawabuhu zancensa fil khudda a tsayi wanda zai a gaban Allah shine a a gewayen da zai a kiyama din fil hudu a gewayen da zai a kiyama ko a tsayi wanda zai a gaban Allah min rabbihi nan ga ubangijinsa da a ce masa sal ubangiji zai ce masa roƙa zai je ya tsaya a gaban Allah yayi kirari yayi kirari fa'ina sujada Allah ya ce yau ba ranar sujada bane ta ka roƙi ko me za a baka eh sal ka roƙa tuda da a baka shine tuda da a baka shi washfa sai addu'a budubin sirina eh wa wasa afwan kai ce ka je kai ce to ladaina karim eh tukbali da a karba maka ka nemi ceto da a karba maka wasa ladaina ka nemi ceto gaba gare mu Allah ne bude dinga jiya wannan Muhammadu wannan magana tukbali da a karba maka ahlan bi sharil mustafa صفوة كل مصطفى وخير